كشف الشبهات زي تشوف ال وعرفته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرفت وعرفنا دين الله الذي أرسل به الرسل دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم من أوله إلى آخره شنو وعرفت عليك أقراره
وعرفت أولا من يشمنا وعرفت أن إقراره بتوحيد الربوبية لم يدخله في الإسلام قول قول ومشبه أن يشبه تزايد يوه يعني yawwa anna juhal kufar a warko ne eh idza arafta ma zakartu laka jay idza arafta ma zakartu laka ma'rifata qalbin wa arafta ash-shirka billahi alladhi qala Allah fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه الذي لا يقبل الله من عملين الأبرار وعرفت ما أصبح غالب الناس وعرفت ما أتبع غالب الناس فيه من الجهل بهذا فيه من الجهل هذا أفادك فائدتين أراد فائدتين الأولى الأولى الفرح بفضل الله ورحمته الرأي بوجه الله ورحمته كما قال تعالى كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فذلك فليره هو خير مما يجمعون وأفاضك عيدا وأفادك عيدا الخوف العظيم الخوف العظيم فإنك إذا عرفت فإنك إذا عرفت أن الإنسان أن الإنسان يكفر بكلمة يذكر بكلمة يخرجها من لسانه يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل وقد يقولها وهو جاهل فلا يغضب بالجهل فلا يؤخذ بالجهل وقد يقولها وهو يظن وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله أنها تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون كما كان يقول المشركون خصوصا خصوصا إن ألهمك الله ما قص إن ألهمك الله ما قصر عن قوم موسى عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم مع صلاتهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين أنهم غدوا فاعلين اجعل لنا إلها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك فحينئذ يعظم خوفك وحرصك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله على ما يخلصك من هذا وأمثاله و و و واعلم أن الله سبحانه واعلم أن الله سبحانه من حكمته من حكمته لم يبعث نبيا لم يبعث نبيا بهذا التوحيد بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يخرج القول غروبا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج وعروض وهدى كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فلما جاءت رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم إذا عرفت ذلك إلا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء لا بد له من أعداء قاعدين عليه قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج أهل فصاحة وعلم وهدى فالواجب عليك فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله أن تتعلم من دينها ما يصير سلاحا لك ما يجري فيها لك يقاتل به هؤلاء الشياطين وخرج من هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل بربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأقولن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن ولكن إذا أقبلت على الله إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى هججه وأعطيت إلى وجهه وبيناته وبيناته فلا تخف ولا تحزن فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا to khairan mana yake bayani akan cewa idza arafta ma zakartu laka idan kai sani kai mai karatu abinda na ambata maka ma'rifata qalbin sani na hankali na zuciya na fahimta wa arafta kasan ashirka shirka billahi da Allah alladhi qala Allah fi wanda Allah ya faɗa game da mai aikata ta inna Allah la dai la yaghfiru baya taba gafartawa an mushrika bi ayi shirka da shi wa yaghfiru yana gafarta ma duna zalika abinda bai kai shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya ga dama shi yasa kullum ya ƙara bayanin cewa duk abinda zaka je gaban Allah da shi zina shan giya caca annamimanci gulma kisan kai duka dan adam yana ƙarƙashin washi a guda biyu a matakin farko idan Allah ya ga dama in haƙƙin nasa ne yana iya yafewa shi kaiwa in haƙƙi yana da alaƙa da mutane Allah ya ga dama ya biya mutane daga taskarsa sai ya rar- ya yarda da su idan ya ga dawa kuma Allah ya azurtar da mutum gwargwadon zina da yayi ko shan giyar da yayi ko kisan mutane da yayi ganin daman Allah ne amma da karshe sai ya mutu ya shiga aljanna in dai mun muni ne imani amma duk wanda ya mutu iya shiga din yawan sallansa da da da yawan zakarsa da kiyaye dokokinsa in dai kamar kana shiga mutum ko dan mutane kuma shi ba hu da wahala ba shi yasa kenan shirka ba karbin balaki bane wa arabta kuma san kasan dinallahi addinin Allah allazi arsala bihi rusul wanda Allah ya aiko da manzanni min awwalin tun daga na farkon su ila akhiri ma zuwa ƙarshen su allazi la yaqbalu Allah wanda Allah baya taba karba min ahadin ga kowanne mutum daya dinan siwawo addini in ba shi ba shine addinin musulunci wa arabta kuma za ka kai sanin ma asbaha abinda aka wayi gari ghalibun nas mafi riyayen mutane fihi a cikin sa min al-jahl bi hada akan jahilci akan haka ma da shi kaga gashi nan ne za ka ga wani mutum nan bai san komai ba babin tauhidi kuma iya ganin shi cikakken musulmi ne har ma da an ce aljanna sai ce ai gidan mu ne to sai ka ga wannan jahilci a addini kenan yace to idan an yi haka a fada ga fa'ida ce ne wannan zai fa'idan da kai fa'ida guda biyu al'ula fa'ida da farko alfarahu bi fadlillah mutum sai ya farin ciki game da fadlan Allah wa rahmatihi da kuma rahmar Allah akan ka kama kara ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa ƙuri ka gaya musu ya Muhammad بفضل الله ده فضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته ده كما رحم رحمر الله ده جل kansa فبذلك saboda wannan ni'ima guda biyu da Allah ya ambata muku to falyafrahu jama'a ku yi farin ciki ku musulmi ku yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'un wannan shine mafi alkhairin game da aka abinda aka tarawa kafirai wanda ba ku ba idan an baka musulunci aka baka imani aka baka bin manzon Allah aka baka fahimtar tauhidi to wallahi kai farin ciki Allah ya baka wani abin da ya fi komai da komai in ka ga wani mutum gashi ya mallaki dukiyar duniya gaba ki dai wallahi in yarda tauhidi abin sosai amma kai da ka fahimci tauhidi wallahi ka goge gode wa Allah bi ba da duniya dama ba wani gida bane matabbaci gida ne wanda za a sai a bari ana so ko ba so yace kuma wa afadaka aidan zai fa'ida da ke dadi al-khawf al-azim jin tsoro mai girma fa innaka idza arafta lalle idan kai sanin Allah insana cewa mutum yakfuru zai iya kafirta bi kalimatin da magana wannan maganar wanda yukhrijuha min lisanihi da harshen sa kawai ya fita fita da ita wa kad yaquluha kuma zai iya fadin da huwa jahilun alhali jahili ne fala yuqdaru bil jahli ko ba za a ba mutum hamdani game da jahilci ba wasu bayan Allah a zamanin manzon Allah kawai ana cikin tafiya cikin da shi tun ganin ba masu manyan ciki da masu kokarin san su ci sama da sabon manzon Allah da su manzon Allah daga an gamu da kowa ya hai tsoro suke tattaunawa wani ya ji wannan maganar ya ce kai wannan magana ta yi muni yana ga manzon Allah ya je ga manzon Allah ga abin da wani yake faɗa Allah ya saukar da aya akan haka qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ga ya musu da Allah ne da ayoyin Allah ne da manzon Allah kuke izgini da Allah ta kawai la ta'ata zulu kada da faru ba da imani kada ku kawo wani hamdani kun kafirta ta ga da wannan izgini da addinin Allah ya sa mutum ya kafirta ya kafircewa to ina ga kuma bangaren tauhidi wanda yake bukatar kai ilimi kaga je ka faɗi magana da za ta sa ta zama tusar jiya halakanka inna al-abda la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan fa hiya tahu bihi fi nar jahannam 70 khariban bawa zai magana yar karamin magana bai ba ta guratuwa bai san haɗarta ba wannan kalmar ta rinka gangara da mutum shekara saba'in ko dubu saba'in ƙarƙashin ƙasa bai kai haƙon mutum jihannama ba shi sa magana da muke faɗa wani sahabi ke cewa wai za a kawo mana laifi akan abin da muke faɗa manzala shi ai da ma da ka tayi wani kinka ai akwai abin da ke sa mutane a rinka jan kawawansu a sama a wuta kai a ƙasa sai an kai mutum tsakiyar wuta a saka shi sama da abin da harkar suke yi suke girba ai babu abin da ke halaka mutum da harshe to ana shirka da harshe karamar shirka ka ce wallahi in ba dan in ba dan taimakon Allah ba da Musa yau da nashi da wani wannan shirka ce ga Allah amma kaga karatun ka a cikin tauhidi zai ga mutum da cewa me ake faɗa to wannan karamin karatu ne a cikin bangaren karatun ka na bangaren shirkin da take koyi a cikin al'umma bai har daga ce in ba dan wani ba ka gama shi kai da Allah sai ka kawo mi sai ka kawo zumma sai ka bambanta sannan da taimakon wani don a bambanta taimakon Allah ba ɗaya bane da taimakon wani bawan Allah to duka wannan iya bukatar karatu to shine ma da yake cewa ba a ba da hamdani ga wani jahilci baka zo gobe kiyama kace ya Allah wallahi ban san wannan abin shirka ne dan haka Allah ni ka da kai ka san cewa kuma mutum bai san ba abu bayan da za a yi wani shi to bangaren tauhidi ba wadancan ka zo gaban Allah kace a ban sani ba saboda Allah dama sai abu ma khalaqatul jinna wal insa dole ka san wannan bautar sannan kuma talabul ilmi fariḍa ala kulli muslim wannan Allah manzo Allah ya faɗa kuma Allah ya faɗa an kare da kai sannan ko fa'alam annahu la ilaha illa duk wannan shahidi da kake shahidi ilmi na addini ma da cewa kar ya kuluha mutum zai iya faɗin wannan kalma ta la ilaha illallah wa huwa yadunnu amma za ka yana da to annahu annaha cewa tuqarribuhu tana kusa da shi ila Allah zuwa ga Allah kama kana ya zunnul mushrikuna kamar yadda mushrike suke zato khususan musamman ma in alhamaka Allah idan Allah ya sanya maka fahimta ma kassa abinda Allah ya kissanta mana an kaumi Musa game da mutanen Adam Musa ma'a salahim tare da nagartuwarsu wa ilmin da ilmin su annahu atau sun zo Musa qa'ilin ta cewa insha Allah na ka sanya mu ya kai annabi Musa ilahan abun bauta kama da hum aliha kamar yadda waɗannan mushrike suke da ainihin abun bauta kaga so biyu wa ɗan adam ya so ya ga wani abu Allah a kusan shi wannan yi bai gana hoton mutane yanzu wani yana ganin Allah bai ganin Allah amma mi a kawo masa wani makusancin Allah to yanzu an kawo makusancin Allah sai zo rinka aikatawa abin da ake wa Allah ga wannan makusancin Allah shi yasa aka ware hotawa waliyai da wasu shehunai da wasu malama sai dan adam ya ganin cewa ai wannan waliyin makusancin Allah ne to in na mai sujada ai kamar nama Allah ne wannan sai ya kai kayi shirka ga Allah kamar da zama dan Musa Allah kare mu marje fahina idan a wannan lokaci kuma ya azumu sai ya girma makhawfuka tsoranka wa hirsuka da kwadayinka alama yukhallisuka akan duk abin da zai kubutar da kai min haza daga irin wannan wa amsali da irin irin sa marje wa alam kaisani anna Allah subhanahu lalli Allah tsarki ya tabbata a gare shi min hikimati yana daga cikin hikimar Allah lam yab'ath nabiyyan bai taba aiko wani annabi ba bi hada tauhid da wannan kadaita Allah illa ja'ala lahu a'da'an sai Allah ya sanya masa makiya dan kaga ga a yanzu kana kira akan da'awa ta sunna wallahi in kaga jama'a bisa faɗin komai akan ka wallahi ba tauhidi kake koya ba shi zaka ga Saudiya dalibai suna kuskure a ai ya za a yi kai ya haɗu ya za a yi a wasu zagi wani kakka ba kanka aiki ko ga ji an zagi malamin ka wallahi kakka yi wani abu annabi na Allah mai dare za a zo a zazzage shi a gabansa a zazzage shi a gaban sahabbansa har shakar manzon Allah ayi sallallahu alaihi wasallam to ka'ida ce yan uwa duk wanda zai ce abota wa Allah shi kadai to sai ya samu matsala amma yau da mun zo cikin tare ce kai ya tabbata kawai shehunan nan ma ana iya musu sujada ana sai gani guri lahiya lau da shi goba bai zagi na ashe wannan mutumin mutumin kirki amma da zan zo in ce ba a ajiye goshi ga kowa sai ga Allah ko annabi Muhammad din darajarsa sallallahu alaihi wasallama yayi hani a tsoki goshi a ajiye wani mahaloki ko shi ma ya tabbata Mu'az lokacin da ya dawo daga ƙasar Sham da ya zo iya zuwa fara manzo Allah me Mu'az kawai da ya zo wa'azi kawai sai ya zube sai ya ajiye gushinsa a gaban manzon Allah mun zala tafi shi subhanallah sarki ya tabbata da Allah ma haza me wannan mu'azi mu'azi ce a ai na ji garin Sham na ga yadda sarakai da manyan malaman su na Kirista da na Yahudu ake girmama su ana musu sujada ni kuma naga babu wanda ya cancanta a duk duniya wanda nake girmamawa sama da manzon Allah shine nazo na maka irin abin da suke ma waɗancan mutane manzo Allah ce ina mu'azi ce a duniya inda akwai wanda ya cancanta a bashi a masa umarnin ya yi wa wani sujada to da mace ce za a ba ta umarnin ta yi wa mijinta sujada amma ko mace ba a yarda ba ta ma mijinta sujada don haka ba wa ake sujada Allah kadai ake wa maza Allah ya dakile wannan hanyar to dan Allah wani ya isa ya zo shi a masa sujada wallahi ba shi yasa ɗan uwa musulmi karatun karatun addini wallahi muhimmanci gare shi amma za ga mafi yayi ba wasu mutane suka ci sifa Allah ya mutu ya zo zauna kawai a mai sujada ya shawo kanka ka tashi kai ma wannan ya zo shawo kanka ya zubi dan adam ya kai gurin da kake zama kai sallah ka dace wa Allah to me sura to me gaurawa Allah kuma me sura ka gaurawa Allah kuma ai babu wani abu dama karshen kaskantar da kai ga Allah mutum ya zo ya zube din girman sa da matsayin sa ya ajje goshin sa ga Allah subhanahu wataala a ƙasa yana kuma subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la karshen kaskantar da kai to sai ka zo kai wa wannan adam to za wani abu zaka ma Allah kuma babu to zo da zai zo ce ayi wannan ga Allah kadai ce zama to kuma shine wai za a ringa ganin cewa mutumin banza shi za a ringa jiwa dan kaza ne dan wallahi babu adalci a cikin mutane ayi wannan su alhali kuma nassin alqur'ani ya tabbata da kuma da duk wani wanda zai ce maka ya halitta ana iya sujada ga wani kace mukamin aya ta alqur'ani ko kuma abin da ya inganta da sunan manzo za su samu ba su samu sai su makare akan annabi yusuf alaihi salam shi kuma wannan kai baka san tafsiri baka san maganar malamai baka san shar'u man qabla baka san komai kawai kamar garin magana akan abin baka da ilimi akan su to shine anan malam sai yake cewa illa ja'ala lahu a'da'an sai Allah ya sanya masa makiya kama qala Allah ta'ala kamar yake fada wa kadhalika kamar haka ne inji Allah ya ce ja'alna mun sanya wa li kulli nabiyyin kowane annabi aduwan iya da makiya kuma makiyan nan shayatin al-ins akwai shaytanin mutane wal jinn da shaytanni na aljani yuhi suna masanya ta ba'adu mu ila ba'din sashi zuwa zuwa ga sashi na zukrufal qawl shine kawatar da zance in sun mabudu magana sai ka ga kamar su suke da gaskiya alhali cewa kawai kawacin zance ne hurura saboda ruɗa da mutane wanda da za a zo a yi mukabala a nan gurin tare da wani boka boka ko wanda yake shirka ga Allah wallahi idan Allah ya taimaka ko idan ya zamanto wannan malamin da zai tattauna da wannan bawan Allah da yake kare karya in bai yi da gaske ba to ne an tashi a kusan 90 cikin 100 daga cikin masu sauraron wannan mukabalan ne su ba wancan malamin gaskiya saboda Allah ya ba su dubara da burɗe zance da kuma kawo magana daidai da jahilai kun gane ka'idar in an kawo magana daidai da jahilai shi jahili bai buƙatar wani nassi na manzon Allah bai buƙatar maganganun malamai bai buƙatar wani abu kawai shi daga yaji wani abu da ya kama da hankalinsa kawai zai ba da gaskiya a kai to haka suke masanyan kawaci na magana don saboda sunar da mutane shi mana shi kokari ya kono da ada tauhidi zaka zai iya kasancewa ga makiyan tauhidi ulumul kathira za ka sanar ilimi masu yawa shi yasa ai anan ma ilimi ne mai zaman kansa sai ka ji an ce ai duk bangaren yankin nan na Nijar ai malam wane ya kowa ilimi mun ce kuma hanyarsa ba mai kyau ba ce to duk ya yi kowa ilimi to ai wannan ba shi bane hujja akwai manya-manyan masu ilimi bayan manzon Allah wanda suka zama harkaku ne yawan ilimi ba shi yake cewa wani iyakan gaskiya kuma da ce akwai da yawa daga cikin wanda suka zamanto makiya tauhidi za ka suna da ilimi mai yawa wa kutubul kuma suna da littafi za ka ce shehu wani ya rubuta littafi kaza malam wani ya rubuta littafi kaza kuma ku ce kaza alhalin kuma kai malam wannan inda kake cewa ya rubuta littafi kaza iya da ilimi kaza ka je ga mu'amalarsa da da iyalansa mu'amalarsa da makwabtansa mu'amalarsa da mutanen garinsa to sai ka ce wannan ilimin ne yake aikatawa tsakanin da mutane in ka wada ka wada gaskiya ba da gaskiya ba a nan garin akwai malaman da an ce daga zaran hatta da ɗan ƙesa in sun gasa ɓaɓɓoyewa suke ko masu ilimi saboda an sa jirka biyu jiya ko an sake dama a can baya ana bin jirka goma ga wata yi yau da karka ɓoyewa saboda kai ba da ka iya to wasu misali ka sa jirga biyu ba a biya ba ka sa ƙara to wasu misali to ka ilimi gare shi kuma kuma ga wannan zalincin da yake to wannan ma zalincin shi ma qur'ani ya rada shi kaga wannan ayyuka muke cewa take cewa kaga kenan ilimi ba shi bake cewa bai mutum ya kan gaskiya zaka ga mutum da ilimi amma kuma ya ki gaskiya to wannan da yawa ne kuma akwai malaman da ba ba ba muna mata Allah kare kowa akwai manyan malamai wanda an same su sun je sun fada matan armi to shi a ce shi ma wannan ilimin su ne ko sun gani a qur'ani ne to shi yasa kenan malam yace zaka iya ganin makiya tauhidi suna da ilmomi masu yawa wa kutub hadda ma da tafai wa hujjun da wasu dalilai kama qala Allah ta'ala kuma da Allah ya fara ga wasu mutane da suka zo bayan annaba sun zo su ba wai mutum ba matsayin ka da malami ba kai a yanzu a'a Allah ce falan ma ja'atun rusuluhum a yayin da manzannan su suka zo musu bil bayyinati da hujjoji a yini karara cewa su annabawa ne amma farihu suka ringa alfahari bi ma inda mu abin da ke gun su da ilimi na ilimi sai sai kai annabi kai wane ne kai baban ka ma wane ne ka kun a ayye ka fike da ilimi kaza da kaza annabi ake ga ma haka to balle kai karamin dalibi a yanzu dan ka zo ka wani malami kaza kaza kaza ne ya ki gaskiya ai bai nuna cewa wannan gaskiya ne sunan tabi gaskiya sannan sai ma nake cewa idan arafta zalika idan kai sanin haka wa arafta kai sanin anna tariqa ila Allah lalle hanya zuwa ga Allah la budda lahu min a'da'in to ba makawa sai ta samu makiya ka'idina alai da suke zaune a kanta ahal fasahatin ahal fasahatin ma'abuta fasaha wani idan zai magana ba saka yi magana wa ilmin ma'abuta ilmi ne wa hujjoji kai hadda ba hujjoji hujjoji amma me nasa wawa daji wanda za a zo kawai a yi maka falsafa a ce ai kaza da kaza ai kaza ai kaza kawai shi kenan yake bi alhali ko ba hujja bace ma yace fal wajibu abin da ke wajibi alaika a gare ka kai an ta ta'allaba kawai abin da nake baka shawara in ji malam ka je ka yi karatu min dini layi a cikin addinin Allah ma ya siru abin da zai zama to gare ka silahan makami laka a gare ka tukatiru za ka yaki bihi da shi haula isha ya fi waɗannan shaɗannan alazina kala imamu wanda shugabansu ya faɗa wa mukaddamuhum abin gabatarwarsu ya faɗa wa lirafika ga ubangiji ka cewa ya Allah shi shaɗan wa bayan Allah ya tsine masa cewa da aka udanna lahu ya Allah wallahi sai na je na zaune musu siratakal mustaqim akan hanyarka wanda ta zama domin hakiya ce rantsuwa ya a gaban Allah ce wallahi sai na hana shiga aljanna yace kuma thumma lalle la'ati da mutabbas sai na zo musu min min bayni aidihim ta gaba da su wa min khalfihim sai na zo ta baya da su wa an aymani sai na zo ta dama da su wa an shama'il sai na zo ta hagu da su mana iya nufin cewa ta ko ina zai zo idan ka ƙetare wannan tarbar zai kuma wannan tarbar idan ka ƙetare wata gobe ko wani tarko shi ya rantse da Allah gaban Allah cewa sai ya kai mutane duka wuta shi duka ma ya ce Allah ce a'a akwai wasu bayi na nagari wannan baka da iko a kansu to amma shi dai ya yi rantsuwa gaban Allah cewa sai ya hana gaskiya ta yi aiki to kuma yawan su riga gashi haka yake faruwa wasu duk wanda zai ce a yi tauhidi a cikin mutane to ya zama sariyar ware duk wanda zai ce a zo a yi shirka a cikin mutane to wannan ya yi zama mutum kirki a cikin al'umma kuma hatta da jagoron da suke jagorantar mu a yau a duniya mafiya yawan su marasa karatun addini yanzu aka ce baka a tarihin Nijar an taɓa yin shugaban ƙasan da ya haddace izo biyar a kan shi ba taɓa yi ba ni ba sani ba ba taɓa yi shugaban ƙasan da ya taɓa haddace izo biyar a kan shi an taɓa yi shi kowa zai ba wa zai gawo ma shi asali ma sai dai ka samu wani tsoro ma yake ma ya ce sallallahu alaihi wasallam idan zai faɗa haka sai an samu kuskure akwai da yawa wanda in an ce Allahu bu san ba cewa subhanahu za a ce kuma sallallahu alaihi wasallam a ce ba sani ba wallahi kuma wallahi da gururi to ya za a yi albarka ba za a yi albarka ba abada saboda kwakwaran nasu kwakwaran turawa ne shi yasa ba ture daga cikin tsarin shi duk in yarda cewa kana da wani karatu na addini to da jiya da dai ya sanya wa mutanenka cewa kai ba kauye ne kuma za ka hana ruwa gudu sannan kuma ya yi iya kokarin shi duk inda za a je a zo sai an ture ka ba za ka yi tasiri ba kariya ga wannan malamin da ya hudo a zaben da aka yi na baya wannan professor in bare ba da wadda da tasiri bai wani bai masu wace ya hudu takara ba amma san me ya shaka ran gurbin da daura ne kada ba da iya ba amma yau da sai kin zai cin da sun ya kasu ba kan su bai ko ko ka rubuta da shi ba kasa ya kawo bane eh eh ce ne ba mun san kin yayi ya samu shi ya samu ba duk da ya samu kula da domin san kin yayi kuma communication ce a nan yake da masallaci yake wa aji yake inna lillahi yake kudu ba da gobe amma amma bai samu ba har har wanda communication san kin yayi sai sai mai neman shugaban kasa bai samu kuɗin zuba ma kansa ba kuma ya koma kasar gifte ba wani minista ba fara kuma anan ma bai samu ba me yasa saboda malamci ake wannan kawai malami a a fara gwani ko ta zan cewa faransan ya iya shi ya karance shi duk wani abu da zai na takarda ba abin da ya inda a ce bai da matsalar shiga wannan karatun addini ne amma da a ce babu karatun addini kuma a bar shi a matakin ilimin shi sai ya samu jama'a harkar kamfan din shi waye da yake bire ne Eh.
harkar kamfan din shi harkar kamfan din shi duk lokacin sallah da lokacin addini da a ya lokacin bada wani waye.
abu ne ya bada duka ne da mutuwa ga ya bada duk ne ya bada ya bada Allah duk ne ya bada a wajen gwamnati a nan ya bada tuni horon shi za ta ba irin wannan kasa a ba ta yarda to shi sa kuka yan uwa babban bala'in da yake damu mu kenan shi sa kake gani yanzu haka kariba kaga a zaben da aka yi ma aka samu wani wai jagora ne ya fito kirki aka ce wai ya aka yi za ku ma wacce fatin alliance a bango ko kuma kuma wacce fatin alliance sai a ai mun je gurin bokaye sun ce mana can ta yi shi sa mu muka yi nan gurin yanzu kuma ai bai san ai bokaye ba su ga ba cewa kuma ga abin da za ta yi kuma daga baya wannan dan Allah a ƙasa ta musulmai a faɗi wannan magana ai ina tunanin ba da kada ji wannan magana ba ko wanda ba da wannan magana ai ta da ne ai Allah ke to shine ma da yake cewa جاءت رسل من فريق بما عندهم من العلم يجب إذا عرفت ذلك إذا كيسن هكا وعرفت أن الطريق إلى الله قسم شوى هنيا زوى الله سبحانه وتعالى لا بد له من أعداء با مكواهي تاسا مكيا خائدين عليه سنة زونا أهنيا ahli fasaha ma'abuta fasaha ne wa ilmin da ilmi wa hujjar da dalilai na hujjoji wanda za su iya sa mutum daji to fal wajibu alayka wanda ke wajibi a gare ka kai dalibin ilimi an ta ta'allama ka je kai karatu min dinillahi a cikin addinin Allah ma yasiru silahan abin da zai zama maka makami daga a gare ka to qatilu zaka yi yaki bihi da shi haula shayatin waɗannan shaytanai alladina qala imamu wannan shugaban su ya faɗa wa muqaddamuhu abin gabatarwa su ne rabbika ga ubangijinka azza wa jalla yace la aqudanna lahum zan zaune gare su su al'ummata ka ya kai Allah siratal mustaqim ga hanya ka wanda zan zo mai kakiya kuma la atina zan zo musu bin bayne dai aidihim ta gaba da su wa min khalfin ta baya da su wa an aymanihim ta dama da su wa an shama'ilihim da kuma hagu da su wala tajid zaka samu aktharu mafi aktharu mafi ya yi wasu wala ka samu su shakiru shakiru suna masu godiya ga Allah maran da shi daga cikin hanya da take sa mutum ya halaka a sami ka bakar godiya ga Allah to ita ma hanya ce ta samun tabewa da shiga wuta ko ya shiga wannan ko shine mafi yayawa innal insana khuliqa haluma idza masahu sharru jazua wa idza masahu khairu mamnu'a zaka dan adam iya da san kai duk a yayin da wani abu na alkhairi ya samu da wuya ga iya ga ya wuta da ka yau kasuwa alhamdulillah yau an ci riba amma duk da kaga an samu matsala ya shigo jama'a ya ware cewa yau ba kan yau an yi asara kaga wannan sai Allah ce sai wanda Allah ke baka ki samu kansa ba yarda da wannan sai ce walakin sai dai idza aqbalta ala Allah idan ka fuskanci Allah subhanahu wataala wa asbaita ila hujjajihi kuma ka tsaya kai saurare zuwa ga hujjoji da Allah ya riga bayyana wa Qur'ani wa bayyinati da kuma dalilai to fala ta khaffara kai tsoro wala ta hazantar kai bakin ciki inna kayda shaytan lalle ma girci da shaytan kana da'ifa ya kasance mai matsanin mai matsanin rauni ne ma'ana mai rauni ne kwarai da gaske nan ne muka tsaya ko wannan shine abin da malam ya faɗa ke da abin da malam ya fito kai karatu zan ba da misali guda ɗaya wani ɗalibin ilimi sai ya cikin malamai masu yawa sai suka suka ci mishi suna suna kokarin sai sai kai kuna nuna cewa ku masu imani ne ko ƴan kaza ne ko ƴan kaza ne ya ce ai gashi ka ga ga wani wani wani gemu dusa ta baban ka ma bai da gemu ya faɗa mashi haka sai ya kyale sai wani daga cikin manyan malamai ne ma da shi alƙur'ani ma har yayi wasu da sai ya ƙara bai mata wannan kalmar sai shi to ni a matsayin ɗalibin ilimi ba zan so mu yi jayayya da ku ba ni ba da cewa na san ku malamai na ku karanta da ni amma tambaya ɗaya gare ni in an bani amsa a yanzu haka zan je ga wani zabi sai zan bashi askin wannan gemu sai ce menene matsayin gemu a cikin addinin musulunci suka nuka kallon juna sai suka ce a mus- sunna ce ta manzan Allah sai shi to sunna ce da na aje na yi laifin shi to ai babanka bai aje ba kuma kai ba kai lokacin shi a askiya ba sai shi to ku gaya muna hadisi ko ayat alkur'ani cewa ga shekarun da mutum zai fara aje gemu wallahi malam wannan magana da ka musu kaga dai babu aya babu hadisi wallahi yasa ko aka canza magana kai sai aka shiga wani fashi kuma da to shi malam ana shawarar ki bada wannan abin da zaka yi a- a cikin rayuwarka to ni kokari ka rike hujja a hannunka ka rike hujja kada ka ce malam wani ya ce kaza malam wani a'a malam abin da kake so kawai kai karatu in kai karatu duk inda aka ce wasu malamai kana ganin malamai ne in dai akan son zuciya suke kawai daga sun ce kaza sun soke shi aya za ka kawo musu da shi to ni gaskiya a matsayin almajiri ga aya ta yi magana akan abu kaza amma dan Allah a fassara mani ba duk hikimar mutum wallahi bai tsire ga hadisi na manzon Allah ban fahimce shi ba to a fahimtar da shi manzon Allah ya ce kaza a fahimtar da shi duk irin dubaru su ba su ja ko daga sun kauce kai kana karatu zaka ce ai an ce kaza kuma ai aka kan kashe kaza to wannan zai sa ka taimaka wa addini amma in ya zama to kawai mutum bai ilimi ka san kake saurare ka ji dawo ya ce albani ya ce malam wani ya ce daurawa ya ce wannan ba karatu bane shi ne yake cutar da ɗaliban ilimin da yawa a yau za ka kowa ɗalibi an zo ana zauna a kan wata matsala iya da gaskiya ba kuma abin shi ne dire amma daga an zo ya ce ai albani ya ce kaza ko jagora ya ce kaza ya ce to me jagora ya faɗa a a nemi kasa ɗin shi na kaza ya faɗa kaza a kai dai ka kawo hujja babu to kaga a nan gurin me zai faru baka da gaskiya kenan a nan gurin ka cuci sunan manzon Allah to abinda malami ba da shawara akai ko kai karatu sannan abu na biyu shine duk a yayin da mutum bai yi karatu na addini ba to zai zama kamar baro wanda malamin in ya buga ka can gurin sai ka je ka fara abu sai ka yi ruwa ya ce ka ai abin da kake ka da karki ai kaza ne sai ka bari kuma goma can gurin sai ka ga ko a rayuwarka kawai baka san goma me kake har rayuwar ta kare ma amma duk abin da aka faɗa malami ya faɗa kaza sai ka je ka buɗe littafi sai ka diba menene ingancin wani abu domin akwai maganganun malamai akai malam ya ce a safa kaza kaza sai ka je ka bude da ka ji ka diba sai ka zo mai akai amma wallahi in ba wannan zaka yi ba to ka zama ka ka zama shito a duniya sai ka mutu ka san ma wata akida kake ba a wata hanya kake irin wanda ya shafa ruwa zaka malami ya zo ya faɗi reference a cikin alku- a cikin littafi ya ce ku diba kudul bari ku diba mujmul fatawa wallahi an sha dibawa tare da ɗan uwa mutum za a kiraye shi kai sai a ce malam akar kallahu a cikin mujalladi kaza ka ce kaza kuma gashi wannan abin da ka faɗa baya cikin shiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu gashi nan mun bude mujalladin kaza ko babu wannan magana kenan idan za a faɗi magana irin wannan uwa ana sauraron ka a gidan radio da duniya tana jin ka duk abin da za ka faɗa ya zama to abu ne wanda ya tabbata a Qur'ani ko sunnan manzon Allah dan kake jin gobe kiyama ya zama kana dama a gaban Allah in wani malam malami kaji ya faɗi wannan magana to kai da aka roƙa ka je ka diba wannan gurin wala babu wannan magana irin wannan tare da ɗan uwa an sha kiran malamai akan wannan sai ga malamin ya fara zage-zage akwai malamin da ya ce shi bai ba shi bai ciki ba amma shi ne Allah na kira cewa ya shi ba shi bai ciki amma ya kai to aka kallon gari ta ba annan wallahi duka bugun da kan ambata gashi nan babu wannan magana a nan gurin sai shi to zai je bincika wanda da karshe me yayi kawai sai ba almajiran shi lambar ya ce da Allah duk inda duk inda wannan suke a ne wasu wane ne da Allah ba sake ne wa yake neman ma a yi fada idan kawai in sun samu masu wannan lambar kawai daga an ji aiwa to irin wannan yana faruwa kawai mutum za ga yaro ya faɗi son zuciyar shi a wurin wa'azi ko a gidan radio ba tare da wani ma littafin da yake cewa aje aje ba wala bai mallake shi ba malamin sai aje aje wa fadul bari in kaji kin nashi ko bukhari babu malamin sai aje aje ba mujmul fatawa in an je littafin ibnu taymiya ko dai bai da a rayuwarsa kuma zai zo ya ce duka ba kuma irin wani abin da jabara ke aikata ba kaga jibar shi ma ba wani ba a ci cikakke zai ce kawai kaza ko wani kuma in yaje zai dauki magana abu jibar in zai zo ya wani da ita shi kuma abu jibar an gaji an je aka littafin sa da muqaddimatul azifa akan shi ma an mai tambayoyi kusan 114 ko ɗaya amsa ba a ɗaya shi ba a kawo ita da hayaniya ba irin muqabala ba kayan aje wajen 114 wanda duka babu hujja ya faɗe su to duka haka ɗan uwa shi ne kawai zaman lafiya mu ne karatu shi ne kawai amma in ba yi karatu kuma zaman zamu mace to zan tsaya insha Allah subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan yan